أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر Shehu Muhammad yake gaya mana dai akan wannan maudu'i na sama'i da muka yi da abu. Falauka na timfi alatu tarabi, da ya kasance ayyukan rawa da wato karsashi da farin ciki da sufaye suke yi, ko kwashi kansa rawan ma ko ma ba na sufayen ba, walfarahi da farin ciki, min raƙasin rawa ne wata wajibin da rawa dai cikin farin ciki wa gairihi da waninsa mahazuratan da abin hanawa ne da abin haramtawa ne fi shari'a a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu al-islami ta musulunci dama ba an ce faznu bi mizan shari'i ba hazran hanawa mutlakan gaba daya lama aqarraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tabbatar da magana kidan ba bai bari an yi ba sallallahu alaihi wasallam wala ma taraka Aisha ta radiyallahu anha da bai ba sai da Aisha ba tanzuru ilaiha ke kallon masu rawa mutanen Habasha da suka zo suna rawa watan umu biha ta yi wato ta ji daɗi da ma kallon da bai hana ta ba to nan hukunce hukunce da yawa wani hadisi Abdullahi bin Ummul Makatumi ya shigo manzo Allah yake ku tashi tace ai baya gani yace in baya gani ke ba kya gani to kuma ga wannan wajen kuma ya batta mata tsaya har ta kalli ma masu ido kuru-kuru duk da dai ko basu ganta ba dai amma mutanen Habasha ne da rawar su ma da komai to ga dai wannan ya soke wancan ka a dinga kafa hujja da wancan yawwa fa fi sahihayil bukhari wa muslimin an karɓo a cikin sahihin Bukhari da Muslim wannan shi ake cewa muttafaqun alaihi a ce Bukhari da Muslim duk sun haɗa akai an Aisha ta radiyallahu anha an karɓa daga sai da Aisha wal lafzu li Muslim amma wannan lafazin shine ruwayan Muslimu anna Ababakar sayyidina Abubakar cewa sayyidina Abubakar da kala alaiha ya shiga wajen yarsa sai da Aisha wa inda ha jariyata ne akwai mata ku yangi guda biyu min wato min ayyami minan a cikin kwanakin mina kwanakin sallah kuma a hajjin bankwana a mina sai na abokan ya shiga wajen yarsa a cikin haimasu mina to ganniya ni wa'annan mata guda biyu suna waka wata zurba ni suna buga ganga su dindifa wanda za a je suna buga ganga suna waka wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masjidun bi sawbi ya lulluba ga can a gefe bi abi anta wa ummi ya lulluba ga can a gefe kuma ma waƙar da suke yi waƙar ranar bu'asu ce waƙar yakin mutanen madina da suka yi ta ranar bu'asu ba ma wai madahi suke ko wani abu ba yauwa fanta hara kuma sai na abubakar abubakar rajar sai sai na abubakar ya musu tsawa ya kore su fita shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi haka shafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yaye zani wa qala yace da'ahu ma kyale su tare su ya ababakar ya kai sayan na abubakar fa inna ha ayyamu idin kaka ci kamanta fa yau ranar idi ce ba ranar idi ce ranar idi a hada kida a hana kida da rere da nishadi ai ba za a hana ba wa qalat sai da Aisha ta ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ga dai wannan hadisi muttafaqun alaihi gashi ya halata sai da Aisha radiyallahu anha ta ce ra'aytu rasulullahi sallallahu na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasturuni yana suturce ni bi ridaihi da zaninsa yana suturce ni ka a ga jikina duka amma idan dina na suna kallo hmm? bi ridaihi da zaninsa wa ana anzuru ila al-habashati ni ina kallon mutanen habasha wa hum yal'abuna suna wasa suna rawa wa ana jariyatu ni yarinya ce faqadiru qadaral jariyatu to fa ku dinga girmama wato girman ku ga girman yarinya al'aribati mai son wasa hadisatu sinni wato karamar yarinya mai karamar kuruciya kan ku je ku aure yarinya ku ce kuma yanda kuke ce- manya haka za ku cirke ta sai ta yi kaza kaza a kunkunshe ta a cikin zani a kunkunshe mata kai da fuska da wani wannan wani addini ne hmm? ba waje ba wannan addinin ba wa qauluha fadin sai da Aisha faqadru qadaral jariyati ku gwargwaje gir- wato girman yarinya al'aribati wato mai son wasa ila har ƙarshen magana ma'anahu ma'anar wannan jimla kamalin nawawi kamar yadda aka karɓo ga imamin nawawi wa gairihi da waninsa annal jariyata cewa yarinya ƙarama to wato budurwa to hibbul lahawa tana son wasa wal faraha da farin ciki tana so ta ga ana wasa da raha da waye wan nazara ila al tana so ta kallon wasan ma hubban soyayya baligan wanda ta kai mutuka fa wata harusu ala idamat kuma tana so ta dawwama ai wasan Eh, haka yara suke haka sai a yi na ana wasa Eh, da amare da ake yin su kananan yara ba dan ma yanzu da aka waye ba dai sai sun girma ai duk da kayan yan tsanoni ake kawo y- yarinya duk da kayan yan tsanoni muna yara da ai duk mun sha yin wasa a ce a gidan amarya kaza sai an je an nemo ka kai ma Eh, ana da yan tsanoni da wane ne duk gaba daya Hmm, to ita ma sai da ai sai da Aisha tana da yan tsanonin da ai na wasa shine duma har annabi sallallahu alaihi wasallam je siyo mata ma da tsanonin wasa sallallahu alaihi wata rana kuma in ya shigo zai tarar da ita da yara da yawa suna wasa yara su tayi su gudu saboda ga mai daki babba ya shigo sallallahu alaihi su shiga bayan labule shi zai dinga bi labule labule yana kamo su yana kawo su ku yi wasan ku har wata rana ya zo ya tarar da kayan wasan ta ya ga doki mai fuka-fuki a ciki ce wannan ba ta ce doki ne mai fuka-fuke ce akwai doki mai ta ce abakai an ce Suleiman yana da doki mai fuka-fuke ba ita take ba wa annabin ma ai Suleiman yana da doki mai fuka-fuki to kaga wannan eh, yara kenan amma yanzu malam duk ƙaryar banza ƙaryar wofi duk an kawo wani addini yan yara yan ka- yarinya ba ta fi shekara biyar ba za ka ga an kunkunshe ta to ita kuma ko ne ake- me me ake boyewa a jikinta sai na Umar ya kasance in ya ga yarinya wacce ba mai aure ba ta yi lullubi dukan ta yake da mayafi da da bulala yace za ki sa ai wasa da matan aure kenan wannan lullubi na matan aure ne za ki sa ai wasa da matan aure kenan ya hausu da duka amma yanzu gashi nan kuma gashi nan sun dawo suna ta san abu da kan ka ga mace ta kunshe kai amma kuma idan ta kuru yana kallon ka ka sun kuyar da kai ka sun kai amma yana kallon ka kai ma yace wannan ne Hmm? Ba wanda addinin nan mai sauki ne duk wanda ya tsananta sai addini ya kwada shi da kasa in ji annabi mu ma muna son lullubi muna son abu amma a wajensa a wajen da ya dace ba ko ina ba to ka ka gani wan nazara ila la'ibi ita yarinya karama tana son kallon wasa hubban kallo baligan wato mai kai mutuka wata harusu tana kwaɗayi ma wato ala idamati abu sa ta dawwama wasan ma ma amkana zalika in dai ta samu lokaci in dai ta samu lokaci yanzu in suka kunna tv ai sai a yi ni ana ka ka rasa ma in ba ka ce ma a tashi ko kaza kaza ai sallah ko kaza to haka al'adar su take wala ta mullu ba ta gajiya zalika ga wannan illa ba da zamanin ɗawilin sai zamani ya yi tsawo ita ma ta zama babba to kuma yau ita za ka ga ta ne wa yara faɗa a jin ka sama ana kaza kaza ya abin mamaki ma ga sai ka ji ana wa yara faɗan wani abu kai kwa- kai ma an taɓa ma faɗa yaro ya shiga ban ɗaki ya daɗe ya daɗe wai kwana za ka yi abu bacci rige a ban ɗaki ne duk an mana haka ka rasa ma me ake yi ko Eh, duk wannan abubuwa ne na ƙuruciya kuma in mutum ya girma duk sai ka ga shi da kansa ya bari illa ba da zamanin dawilin sai bayan zamani mai tsawo wa nahawi da makamancinsa ta yi hankali kenan wa qauluha fadin sai da Aisha al-aribati ita yarinyar mai son wasa huwa bi fatihi al-aini a wa kasarin ra'i ari summa bi ba'in muwahhadatin ko da ba- digon ba guda daya ariba wa ma'anaha ma'anasa al-mushtahiyatu mai so lillahi ga wasa ita tana kuɗin son wasa tana son wasa mun ga wata babba ce amma dai yarinya ce tun kana ta aure in ana so ta tashi ta aiki ma sai an sa indiya ayi ayi ayi ayi ta sai da ta yi ta yi ta tashi ba ta tashi ba amma in sai da ta gaji dai to a kawo kaset din da an sa eh, yanzu za ta motsa idan ta ta mutsike bacci ya kare kenan hmm? to yawwa lilaibi ga wasa wal mahabbatu lahu da san wasan min zadil muslimi wannan ƙari yana cikin zadil muslimi fi mattafaq alaihi al-bukhari wa muslim cikin abin da bukhari da muslim suka hada kansa limu allifihi ga wanda ya littafin a sayyid shugaba muhammad habibullahi bin mayabi habibullahi dan mayabi muradul qauli su abin nufin waliyai in ka ji an ce alƙaumu ana nufin sufaye waliyai su ne ƙaumu su abin nufin su ma cikin jin waƙar ko cikin jin makiɗan ko cikin ganin rawan su duk ba ma ma yanda ma aka alhamdulillah ko ba ma nufin su ba ga shari'a ne ta zo da shi to an gode Allah su amma abin nufin su ma ma yajma'uhum alillahi abin da zai hada su cikin Allah abin da zai kora zuciyarsa cikin Allah da yawa wani wani abin in ka ji shi malam sai ka ji daɗin sa nan da nan mahaifa ga mutum ma yana kuka abin shirme ne a wajen wani amma wani mahaifa kuma kuka yake yanzu ka duba galibin masu kallon Indiya da ike Indiya akwai soyayya a cikin abin suna cewa akwai soyayya to ko ta ƙarya ce dai ai soyayya lamari ne na Allah kuma suna da zuci ake yi magana sai ga mai kallon Indiya yana ta kuka a saune shi kansa yana ta kuka wiwi ba ba wani abu ba yana ta kuka kaza kaza to wannan abun bai cuce shi ba duk abin da zai saka kuka saboda abun ya tafi da kai cikin wannan soyayya zai kai ka cikin Allah wannan bai cuce su ba abin da ke zai kekashe zuciya ido ta ya bushe zuciya ta bushe shine ake ake tsoro to wannan bai cuce su ba to su muradin su faye abin da zai kai su ga Allah ya hada su da Allah farraka su rawa wasama da ji irin waƙe-waƙe wa'annan da ake yi na maganar masoya dinnan waƙoƙin masoya tun daga maganar su imrul qaisin ko ko magana bare maganar majnunu lela in dai mutum yana da dan haske na sufanci a cikin zuciyarsa in aka yi magana majnunu lela yanzu haka yana kuka ko ma ya faɗi majzubi da shi to irin wa'annan wato samaratun ‘ya'yan itatuwa ne lidawafi'i wato ga abin da ya ɗauke su ya tura su wakawa mini da abin da yake cikin zuciyarsu wahawa jisi da wato tunaninsu na Allah fikirarsu tun daga tafakkurinsu kuma har abin ya fi ƙarfinsu ma ya zama kadiri har ya kai su zuwa ibra abin da suka sani tattakunu kalbiyatan to ai za a ce to ai kowa yana da wannan yi an yarda kowa yana da wannan amma ga kashi biyu in ma dai abin ya zamanto na zuciya ne abin daga zuciya yake fitowa hmm? wa qad takun nafsiyatan in ma kuwa ta sarrai ne kawai abin na sarrai ne fa idza kana nafsiyatan to in ta zama ta sarrai ce kawai fa kana sharran kullaha to ta zama sharri dan innan nafsa la'amaratun bisu'i ita sarrai mai horo ce ga wato mummunan abu amma in ya zama na zuciya ne wa in kanat qalbiyata in ta zama na zuciya ne kanat khairan kullu ta zama alheri dukansa li'anna alqalba domin ita zuciya huwa mutasarribun nan ne wajen yayyo wa mizabun nur nan ne indararo na haske ilahi na Allah zuciya nan ne yayyan halaran Allah yake kwarara malale na nasa ko nan ne kuma indararo na halaran Allah yake kwarara to duk abin da zai zo daga nan daga halaran Allah yake abu ne mai kyau ilal abdi zuwa bawa wa haisu da kallon nurul ilahi inda aka ce hasken Allah ma'arifa din nan ya shiga cikin zuciya fala sabila ila dukuli sharri ba hanya sharri ya shiga cikin wannan zuciya ko kana so ba zai shiga ba ko kana ganin sharri ne sai ka ga Allah ya mayar ma da alheri ne kai da kanka sai ka san ka tarbiyantu kuma da nan ka tarbiyantu da nan wa muradu ahlullahi abin nufin waliyai ma'ana arifai su ake cewa ahalin Ubangiji mutanen Allah rabbaniyai ma ya jima uqulubahum Allah abin da zai hada zuciyarsu ga Allah ya kai su ga Allah sawa'u daidai ne kana sama'an jin kiɗa ne ko jin waka ne ko jin menene hmm? aura ƙasan ko rawa ce auta wajidan ko farin ciki ne cikin Allah wanda zai kai ka karsashi har ma kai abin da baka san ma kana yi ba au gaira zalika ko wani wannan su dai duk abin da zai kai su zuwa ga Allah wa fi haza a cikin wannan ya kulu maliku bin dinarin maliku dan dinarin rahimahullahu Allah ya rahashe shi yake cewa law kuntu a'lamu da na kasance na san anna kalbi zuciyata ya sulu zai gyaru lil julusi in na zauna inda alkanasati nan ga bola la fa'altu da na aikata ni wallahi in na san zuciyata in na hau bola na zauna na ta gyaru sai in je in zauna in na gaba ta gyaru a masallaci sai in je in zauna kan bola sai ka san dole kai tunani yanzu ko me ya kani ai mun taba ganin akwai wanda yace ya taba ganin irin wannan wani dan uwa an bashi zikirin an bashi zikirin fatahi ya kiwa ya ki ya fatahi ya san Allah an bashi zikirin to sai aka zo zawiya zamanin Shehu Hassan Din ne sai aka zo zawiya Shehu Alhaji Ubaringe to akwai wani dan uwa ya zo ya taba wani shehi ya zo ya taba zama hannun Shehu Abdullahi Jafaru wannan wanda mushkilatul mashakil din nan ya taba zama hannunsa radiyallahu anhu to sai wani daga cikin mukaddamai shehin wancan wanda ya kasa tarbiya to shi dai ya ga abin ya fi ƙarfinsa ya ga kuma waɗannan mutane an ce nan da nan za ya mutum ya yi fata a hannu sai ya ɗauko yaron nan sai ya zo yawa shehin nan dai kaman izgili kaman kuma dai yana so ku ne aka ce da an kawo mutum wajen ku zai yi fatahi to ga wannan almajiri na ya gagari fatahi ya ce dama ina zai yi fatahi ka wani kwakwama makatan carbi a hannu ka wani kwakwama makatan carbi a hannu ka danna cikin masallaci na zai fata yi ki kai kawo carbin nan sai ya kwace sai ya nuna mai inda ake tsugunawa ake kama ruwa na zawuyar inda ake alwala sannan sai ce je ka san ka zauna yaro ya kalli waje ce yi ce yi tashi abin da na ci can za ka je ka zauna to ga ɗan guntun fitsari ga ɗan guntun ɗayan ga kaza kaza ai zamansa ke da wuya ya kalli shayin shayin ya ce ya abin da ya ce ma zamansa ke da wuya ya fara ihu fata ya same shi to ai daga nan zai ta duk wani ya kani nan wajen me ya ka ai daga nan zaka to ashe wani abu ne daga nan tafakkuri zai dora daga nan kuma zaka ji jabari na ilahi kaza amma ka zauna inda ka saba ai kullun dai nan na saba ai ba wani abu to shine muradin wannan bawan Allah ba wai a je a zauna amma ba kuma tantagararrun jahilai ko wato rufafu ake nufi ba kai in suka zauna kan bola ai sun yi tsarki sai sun yi wanka sun yi wanki najasa ta faru ba da wa'annan ake ba to ka gani ko la fa'altu da na aikata kama kana Umar bin al-Khattabi kama yadda sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu anhu Allah ya dada shi ya kulu ya kasance yana cewa lai abi Musa al-Ash'ari da abi Musa al-Ash'ari mahaddacin Qur'ani ne makarancin Qur'ani ne gashi kuma mai dadin murya ga dadin murya shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an baka sarewa irin sarewar ƴaƴan Dawudu manzo Allah yana nufin Annabi Dawudin kansa an baka to shi abu musa lashari ne da idan sai na umar ya ga abu musa lashari sai ya ce zakir na rabba na tuna mana ubangijinmu zo ka tuna mana Allah sai ya qara'u sai ya zauna ya karanta ma qur'ani wa kana hasana sauti mai dadin murya ne nan da nan ai ta kuka sai na umar kuma dan dugudugun da yaji a cikin shi kansa ai mazajen halara ne shehu musa yana cewa tun da sai na umar ya sujada bai daga kansa ba shi yasa duk wannan tasarrufin yake faruwa ma'ana tun da ya san abin bai taba ma dawowa ma hijabi ko a ce kaza kaza to amma dadin an ce dama mai dadin murya shehin wani ne wanda ba shi da dadin murya shehin kansa ne shi dadin wa an ce yazidu fil khalqi ma yasha malaman tafsiri sun ce nan wajen dadin murya Allah yake nufi yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana kara cikin halitta abin da ya so fa'alimna sai muka sani bihaza da wannan magana anna sautal hasan cewa sautal hasan wato murya mai daɗi mai kyau wato wasilatun tsani ce tuzakkiru billahi da take tunatarwa ga Allah to bi sama'i to da jin wannan rera waka din zaka ga mawaka ai dole jin mai waka dai ya zama mai murya mai daɗi ko in ba ka zai kalle shi ma kowa zai je kirawo shi zai zama mai daɗin murya to za a ga da jin wannan daɗin muryar nan ta waƙan nan yastazidu ahlullahi ma'abuta Allah suke ƙaruwa fillahi cikin Allah wa yastaghriquna suke dilmiyewa fi cikin sa wa yasrahuna wato suke kiwo ko suke sukuwa tafiya a cikin sa wa yamrahuna suke tsananin farin ciki da nishadi da annashuwa a cikin Allah tabaraka wa ta'ala fi masarihi a makiwatar ubangiji hakku ubangiji tabaraka wa ta'ala wa amrahi da wajen farin cikin sa tafi kashiful ilbas ya zo a littafin kashiful ilbas shehu radiyallahu anhu ya kawo wa qad qala shaykhuna shehu ibrahim radiyallahu yace shehun mu ya faɗa radiyallahu anhu yana nufin shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu anhu yaji ya ce in ka ji ya ce qala shaykh shehu ya ce bai faɗi kowanne bai yana nufin shehu tijani shi ganin sa wannan alami ne ba ya an faɗe shi kaza kaza amma in wanda ba shehu tijani bane sai ya faɗi sunansa to haka shehu tijani dan shehu alhaji radiyallahu anhu yake ce mana in ya ji mun ce shehu ya ce yana nufin shehu ibrahim kaulaka amma kowaye zai faɗi sunansa ya dangana shi da ya dangana shi da maganarsa to shehu radiyallahu yake cewa shehu tijani abul abbas ya ce bi kauli da faɗinsa sa wa bi qawlihi da fadin shehu tijani inji shehu ibrahim yuktamul kalamu ake cika magana kowace ciki fil mas'alati cikin wato mas'ala karatu fi ma'aradul kalami cikin madangaren magana an samai abu sajin waka ko jin kiɗa ko jin abubuwa dai na sufaye ba da kalamin bayan shehu tijani ya faɗi maganganu wa kan min arifin shehu tijani ya ce da yawa arifi yufazu alayhi ake kwaranyowa a gare shi fi hudurihi sama in ya halarci wajen jin waƙan nan dan shaudiyani ya ce ya halarta da su ko motsi shaudiyani ya ji ya yi sama idin nan ya ji ya kirawo masu yin irin waɗannan waƙoƙi sun zo da rababu da kamanjatu da udu da garaya da goge da gurmi su ne rababu da kamanjatu da udu imana in shari'a ta yarda da abu ai shi kenan suna Allah ba ruwansu to shehu tijani ya ce si nawa ake baku suka faɗi kuɗin da ake ba shehu tijani ga abin kaɗan ne ce eh nan ba yanzu duk wannan hala da kuke yi dan wannan kuɗi ake baku a bai dace ba ai ni zan baku kaza to ku yi ranar farko sai suka dinga yin madahi waƙoƙin alburda da waye galibin mutanen fas duk sun haddace waƙoƙin kuma har yanzu a ga fa suna wayannan kiɗe-kiɗe su ba su yadda ma mutum ya yi gojan ba ku gaya wa kowa wannan su mutanen fas ba su a gobe haka yake ba a yadda gwamnati ba ta yadda ka yi goge kowa ba sai in muƙaddamin zawiya ne kai sai in muƙaddamin zawiya ne kai ba a yadda ba kuma ba su yadda mutum rere ya zo ya dinga kira a ba baya waƙan manzo Allah ba su yadda da wannan ba sai yayi sun ce shi yake ka izala ba su yadda ba in kana rera kira'a to kuma sai ka tsayar madahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai bude tashar magarin Morocco din nan Sadisa din nan mai star din nan duk zai gani kuma ko in sarkin ya kira dishehun nan ko ina kuma sai ya kai su sun ji kiɗan sai ya kai su duk sun ji sai dai in sun dawo kuma kasashen su kuma a a dake radiyallahu anhu to ka gani ko to shehu tani ya ce ah to ku dama ba ku da wani waƙoƙi da muke jin labarin tukuna ta yi sai yaban annabi sallallahu kuka iya sai aka ce a ai suna jin tsoron ka ne kuma saboda halarci a ku yi irin waƙoƙin ku da kuka iya shi muke so mu ci wannan ai din mu shi muke kai kullum mun saba da wannan da shi muke kai kullum To, wannan in ka duba littafai duk za a gani bare littafin a Sheku Abdullahi Ijejiba wa Hayatu Sufiya. In ka duba wannan littafi to za a ga duk wannan. To, Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ji sama'i. Ya, ji sama'i, an zo an ma sama'i wannan ba ɗaya ba ba biyu ba mun karɓi wannan hadisai a wajen almajiransa wanda a gabansu ma akai. Mun karɓi wannan abubuwa. To, kuma haka duk sufaye. duk haka zubaye ko imamu gazali cikin wannan littafinsa hayatu dini ko ne sunan ya ulumi dini ya kawo babinsa guda da kaza kaza to amma kaji ana cewa wai to ai wannan abu da shehu tijani yayi to ai mu muna da yanci akan ba za mu bi shi ciki ba kai kake da yanci ba za ka bi shehu tijani cikin cikin abin da shehu tijani ma'ana shehu tijani yanzu sarransa yake nan ba shari'a yabo ba kan uzu billahi da irin wayannan maganganu kuma ni abun mamaki ni ni ina so in mutum yake abu a kasarsa ko yake abu a garinsa to duk inda ya fita yake shi ni da haka ne burgewa a waje ta in kake abu a nan Nigeria to so nake duk inda ka fita ma ka nuna baka amma kaka ki abu anan sai ka je wata kasa kuma ka nuna ai kai dan wannan abin ne ma ai kai kana jin dadin wannan to kake tsoro ba tsoro wannan da kanmu muke dan mu waye idan ka ga irin wannan ne ya jawo duk abin da ake ciki a musulunci yanzu mutane su yi ƙarya su ce ba za a ji ko ba sai ƙur'ani ra ra ra a kasuwa a ina ne su da kansu za su gaji su gudu wata rana eh, su gaji su gudu wata rana kuma su je zuciya ce ta zafi baka da ma'arifa baka da wani tsakaninka da Allah baka da wani abu Qur'anin ma duk abin da yake hanawan shi kake yi kuma ka ce ba za ka ji komai ba kuma shi kake kaman kana so kan ai duk mun yi wannan karatun ai da to shi nan nan ga zuciya ta ke kashe bare ma karatukan ga wajen rahamomi a cikin Qur'ani duk ba za a yi musu ba sai dai wajen azaba wajen jahannama mushrikai kafirai su za a yi ta karantowa su za a yi ta karantowa sai ga zuciya ta ke kashe ta yi zafi ta nan da nan shi kenan sai mutum ya dau bom kuma ya ta aiki da shi Allah isa wake Allah ya sauke to amma su masu wannan haske a cikin zuciyarsu ko da ba ilimin su bane ko da ba mata matafiyar su bace ta wannan abubuwa to ya dace a wannan zamani lalle a kawo abubuwa da zuciya za ta dinga hutawa in an yi taba kiɗi in an yi taba karatun to kuma an taba kiɗi dan zuciya ta nutsu ta huta ta waye to sai ƙasa ta zauna lafiya duk wannan tsaurin zuciyar da tsaurin ran tun da dai annabi ake a gabansa mai shari'an nan sallallahu alaihi sahabbai nawa sun halarci gidan biki an yi kidan an yi ko annabi sallallahu alaihi yana zaune a gidan biki gashi baiwa tana kidan tana abu har ta ce a cikin mu akwai annabin da ya san gaibi manzo Allah ce ke bar wannan magana ke abin da kika iya sallallahu alaihi wasallama to duk in ka duba duk ibn hazam ya ce duk hadisan da ake kawowa na hana jin kiɗa ko na waye duk wannan hadisan duk wa'yansu sa su aka yi ƙarya ne wa'yansu kuma sabida rauni har sun kasa tashi sabida jurhuwar ta ajili din masu hadisai ko mun gode wa Allah ba a dade ba wani muftin Saudiya shi dan kwamitin majalisar shura ne ma madaukaki na Saudiya shi da kansa ya fito ya bayani ya wato takariri mai girma mai yawa akan cewa duk maganganun da suke faɗa na haramta kiɗa da na hadisan da ake kawo duk mawdu'ai ne duk ƙarya ne aka ajiye wa manzo Allah sa duk ƙarya ne duk gabaki daya sun ga bala'i ya ci su dan ai daga nan aka zo to waye zai sai mutane sun sun sun dau hanya hanya tosasshiya ce dama ana ta ce musu wannan hanya tosasshiya ce har ta kai su ga halaka yanzu ke ta ihu dan Allah waye zai raba mu da wannan hanya suna so sai kai kuma ka ɗauka. a ƙasarka ba zai yiwu ba wannan to to mun ga manya ba mu tarar da shehu ba radiyallahu anhu ba mu tarar da sayyidi ba ma radiyallahu ta'ala amma mun tarar da manya na ga haji mushiri radiyallahu ta'ala anhu na shiga wajensa radiyallahu ta'ala anhu yana zaune a falansa an kawo manyan dindufa guda biyu manyan ganguna saboda su ƙasarsu Murtaniya malaman hadisi ne mahaddatan Qur'ani ne malaman ilimi ne su ne ma ilimin kowa ya yi musu wannan shaida suna ‘yan ƙananan yara ka kalli littattafansu bare yanzu suna manya amma kowane bako ya je yanzu sai an kiɗan sannu da zuwansa wallahi sai an buga mar kiɗansa sannan jama'a haka ‘yan zawiya masu ƙananan ƙuruciya sun yi rawa dai sun yi nishaɗi an yi kaza haka suke to wannan abu yana cikin cinikin abin sai ga na shigo na yi sallah ai da ya karfi ne da shi gashi jiki dai ba ba nauyi amma da ya haura babban ganga ɗaya ce cikin ɗaki na ce shehu lafiya kalau na san abin da shari'a ta faɗa da abin da ba shari'a ta bata faɗa ba kuma na je garuwan nan naku na ga irin wa'annan abubuwa to yayi ka ka ce yawa to ka gani to ana to shehu jani abul abbas yana zaune ana masu wannan sama'i din nan suna yi to shehu jani ya nutsu ya miƙa kulliyarsa duka gare su ko motsi baya yi sai dai in ya ji a cikin waƙata sun yi kuskure sai ya ɗan gaya na kusa da shi ya ce sun yi kuskure a kaza amma sai ya daya motsi ma ko ya motsi ma yace ai so ake in ka zo dan sama in ka ba ka zo da kulliyar ka duka saboda kwaranye ne daga Allah wa kam min arifin da yawa daga arifi yufadu alayhi ake kwaranyo masa fi hudurihi sama'i in ya halarci wannan jin min al-hadaratul qudusiyyah daga halarar tsarkin Allah daga halarar fana'i na Allah min fuyudul ahwali na daga kwaranye na halaye na jazabar ta sosai din ba wanda da muka sa ma jazaba wanda shi fana'i ne nan kawai ba wal ma'arij da sannan Allah fa ya taraka sai arifi ya dinga hauhawa cikin halara in yana ji hauhawa yake bihi da wannan min al maqamat daga wannan zango zuwa wannan zango daga wannan maqam ma la ya tarakahu bil ibadati da ba zai hau da ibada ba irin yanda ya hau da wannan Ahmad zai sha'ani wasa fa'il auqati da tsarkin lokutansa fi mi'ati alifi amish da zai ta ibadin da tsarkin da shekara dubu ɗari ba zai hau mukamin ba irin yanda ya hau na wannan ɗan lokacin na sama'in nan min al maqamati na da mukamai wal hikimatu radiyallahu anhu to me littafi yake cewa wal hikimatu to hikima fi tawajidu ahlillahi cikin wannan murna da wannan karsashi da wannan raye-raye na ahlillahi sufaye za a ga abubuwansu da rawa da wane ne ɗariƙoƙi sharar kar dan ba mu ga wani abu a cikin ɗariƙa mu mu yi hukunci da cewa babu ɗariƙa ba ta fita da rukunin shauran ɗariƙoƙi ba ba ta fita ba mu ma ɗariƙan mu zikirin juma'an mu har shehu tijani abul abbas ya tafi zikirin juma'an mu akan ɗariƙar kalutiya ake yi da tawajudi da rawa da komai sai da wani daga cikin jikokin shehu tijani abul abbas radiyallahu anhu ya zo daga can ainu mazi radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya gani sannan ya shiga halwa ya ce ya shiga halwa a nan zawiya kwana uku har ya haɗu da ruhaniyar shehu tijani radiyallahu ya tambayi shehu tijani zai mayar mana da zikirin juma'a mu tashi daga kan hanyar kalutiya mu koma yanda muke ne yanzu sardan kawai mu koma yanda muke yi ya ce shehu tijani ya ma izini daga nan ya mai da zikirin juma'a yanda muke sarji yanzu muka tashi daga kan kalutiya duk da baki da amma habbaban shehu shehu ibrahim radiyallahu ya ce habbabana ya samu mutanen fas akan zikirin juma'an kalutiya radiyallahu ta'ala anhu to shi kenan bayan komawa wannan sharifi zuwa ainu mafi da 'yan kwanaki to kuma ya kira duk mukaddaman fas ɗin da kewayenta kowa ya sa hannu ba wanda isa ya canja wannan to da aka sa hannu komawarsa ainu maji kenan ba daɗewa mukaddaman fas suka aika masa suka ce to kuma yanzu zuciyoyin mutane duk sun bacci duk an koma kuma an san dare ba kar fa abin sai ya zama kuma ɗariƙa mata shiga cikin haɗari zukata duk sun yi abu to sannan ya kuma dawa ice jama'a ba na mai muku da shi sardan ɗin nan wato dan zuciyoyin ku ce abu ba a'a to ku dinga dai ɗan sauri a ciki dai yanda dai za ku dinga ɗan nishaɗi da annashuwa dai da kaza kaza to Allah ya da su to tun da ya ce ya yi wani abu kuma haka shehunan mu duk suna tafi a kai hatta sahibul firati bai canja ba haka ya tafi a kai mu ma muna nan kai amma ina an ban mana kalutiyan nan malam wanda shehu tijanin nan ya dinga bugawa malam su sai di alil harazmi suka dinga yi ina ma an ban mana wannan malam zikiri ne mai daɗi na ga wani shehi ya dan gwada yanda yake abun baka ga daɗinsa ba shine zikirul zikirul juma'a na kalutiya to amma har abada muna kan wannan dai da ake yi wannan dai duk kawo tarihi ne dan mutane dan shehu ya sha wuya an ce ya shigar da rawa ya yi wane ne har mu dai za ga ai radiyallahu anhum da yanda ake ta faɗa duk gaba gida kuma ba wai muna yaban rawa ke kasashiya ta ke kasassun mutane wanda ba Allah a cikin lamarin su ba ba ruwanmu da wannan ba mu san wannan hanya ba muna magana kan sufanci da abubuwan da mun ga waɗansu ɗarikun suna yi mai musu adalci mai musu adalci mu kyale su akan abubuwan da suke yi don da yawa an yi faɗa da waɗansu su bayan daga za ka ganin mugayen da muke muka rasu duk shi kenan banda wannan irin namu irin wancan da suke duk babu kaza kaza to kaga to wal hikimatu hikima fi tawajidu ahalla cikin wannan karsashi da wannan farin ciki da wannan rawa na ahalullahi na sufaye mina sama'i na daga jinsu waɗannan waƙoƙi na masoya eh da wannan kiɗa na masoya dinnan annahum su sufaye ya atabiru na suna wato nufin wannan abin zikiran lahi ambatan Allah ne su duk abin da suka ji ambatan Allah suka ji to an ambatan Allahn su ji shi kuma da bakin halara mai daɗi ya fi musu. Kijin da Allah ɗin shi da kansa tabaraka wa ta'ala shi ya halici zaki amma ya ce inna ankaral aswaci. Yawwa mafi abin ciyin na sautoci ba mun kiran aswatu ba ko saboda ya san shi ya ma haka yace amma dai duk da haka dai wannan dai ba a san ji dai ga dai ma sautoci masu kyau ya fi da haniniya doki dai ai ta fi daɗi inna ankaral aswatu la sautul hanif to kaga to kai ka zo kana jin sautul hanif ne ga haniniya doki ga ko kaza to kaga su suna jin ambatan Allah suke suke zikirin Allah ne bal bari dai ya atabirunahu suna wato fassara shi akan cewa suna ganinsa cewa su suna ganin kulla harakatin kowace motsi kauniyatin ta halitta manzuratin wacce ake gani ce au masmu'atin ko wacce ake ci ce zikiran su zikiri suke hatta ƙarar injinan su suna jin zikiri ne da haka su komai lada Allah yake ba su da za ka zo da masu faɗa za su zo su zage-zage a gaban sufaye su masu faɗan sun tafi da alhaki shi ko sufin na an rubuta man lada haka muhajjini bin la'arabi ya yi magana sa ya gwangwaje a sunan ismullahi fattahu sunan allah fattahu ya ce idan mutum ya shiga wannan suna har allah ya buɗe masa to zai zama haka shi duk wani motsi na kauni shi zikiri yake shi da abubuwa kuma shi komai rubuta man lada ake yi a na kauni mai maulab bashir albata radiyallahu yake gaya mutanen ta yake cewa ku ana gonar ta ce mun tana raba feguna to ku karba ku yi noma kan ku zaci sufi ba zai noma ba shi ma zikirin ne ba haka ake ba Allah Allah Allah Allah haka ake jawo fatanya shi ma zikiri ne to haka ne ke kacar kacar kacar madinka ina suke kacar kacar zikiri ne sai ga abubuwa haka kowane fanni me bare sariful kalami ƙara alkalamin nan manzala ya ce da na hau saman ma aka tafi sai da na ji sariful kalami ƙara alkalamin ma ci gabaki ɗaya sai da aka ji to zikirai ne ba na wasa ba wa in min shay qur'an Allah ya ce mana babu wani abu komai kankantarsa ko girmansa illa yusabbihu bihamdi sai yana tasbihi da godiya da ubangijinsa walakin la tabqahuna tasbih sai dai ba ku da fiqhun ku ba ku da ilimin da za ku san wannan abin tasbihi ne kawai yanzu ga inji yana ta kwareraitar sa mu kawai kara muke ji za mu da wannan fiqhun ko amma ne wannan fiqhun Allah ya wayar kawai shi sai ya ji ga tsuntsaye ga motoci ga kaza kaza kaza to mun gode Allah to waye duk dai wannan karatun da muka karanto a wancan to to shine magana Allah samu zama sufa kan faila almadiran shehu ta ƙarizu wannan yabo ne na abubuwan da suke cikin wannan littafi da shehu ibrahim ya yi radiyallahu anhu taƙarizi idan mutum aka ce an yi wa taƙarizi to ma'ana an man madadi kenan an yabe shi idan kuma littafi aka ce an yi to an shi ma yaban ne dai amma an faffaɗi kyawawan abubuwa da suke cikin littafin ma'ana malamai sun faɗi kyawawan abubuwa da suke cikin wannan littafi shine ma'anar takarizi alhamdulillahi godiyar tabbata ga Allah kirari ya tabbata ga Allah wassalatu tsira wassalamu da aminci ala khairu khalqillahi abu safi wato fiyayyen halittan Allah wa ba'adu bayan haka faqad aradtu tali fi haza na bujirar da talifi na wannan ko na gangar da shi ko na kai talifi na wannan littafi na wannan almusamma abin ambato bi kashifil ilbasi mai yaye rikici ko mai yaye kokwanto ko mai yaye rufi duk yayi ilbas di ya dauka to me yaye rikici abu sa sanin wa abu sa faida shehu tijani in dai karanta wani littafi sai ya yi ma duk wani ki sai ga faila shaut zani kaga yan faila kaga sahibul faizati in ka karanta wannan littafi sai ya yi ma wato rufi duk wani rufi da aka bumbunne na faila da waye duk inda duk inda suka dandanne faila suka mai da ita wani abu suka bumbunne sai kaga Allah ya yi ma a kidanka sai kaga faila duk wani in ka karanta wani duk wani kokwanto da mai kokwanto yake anya ba shine ba ba kaza kaza ba ba shi ne sahibul faidati ba wani zo to ai wa'in sun ce kaza kaza kaza kaza shirman banza wa'insu daga cikin shugabannin masharifan wani ya rubuta abu a facebook wai almajiran sahibul abu almajiran shehu ibrahim suna cewa wai duk wanda ba dan faila ba ba batijani bane ba batijani bane to shi dai ya san ai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bawa shehu tijani dariqa ai bai ce ma kuma da shehu ibrahim sahibul faizati ba kaji muguwan magana kaza kaza to shikenan fa yan ta'aliki din nan na kasan abu shikenan wani ya rugo ai dama duk shehu ibrahim in ka duba duk littattafansa bai ce shi sahibul faizati ba ne shi ne malamin wannan kin ka duba duk littafansa bai ce shi sahibul faizati wani kuma ya ce ba shi ya ce da kansa sahibul faizati ba mutane ne suka yi ta cewa shi ne sahibul faizati shi kuma sai ya bi yawa shi kuma sai ya bi shi kuma wani dabba ya yi zage-zagen ba wani sahibul faizatu sai shehu tijjani sai kaza kaza shi kuma wani dan kwaraka to mun gode Allah Allah ya nuna gaskiya kakan ku ku sharifa shine sahibul faizati radiyallahu anhu to haka dai shi kuma Abdullahi wulju sayyid kanin shehu tijjani dan shehu hadi maimakon ya faɗi abu yanda yake shi kuma irin da ya abubuwan su ne sai duk wanda ya faɗi wannan to ba abin a kula da shi ba ne, jahili ne kawai, amma malaman ba su faɗa ba, to ne wannan? Ai yau dai baka biya alba, to idan haka sai muka dinga ebo maganganun ko Haji Mushir Radiyallah ko me wanda ya haɗa tafsirin nan, ba mu ce dai da su muke ba amma dai ga bayani. Ga bayani muka dinga kakkawa, muka dinga kakkawa. To duk da sun karanta kashiful ilbas da yaye musu duk wannan rikici ko yaye musu wannan kokonto ko ya yaye musu wannan rufi duk gaba daya da sun ga faila sun ga sahibul faizati sai dai su ki da gangan waje hadubi hawa sai kanata an fusuhu zulman wa uluwa duk gaba ki daya to kuma to wannan kenan kan ma bata abu shi Muhammadu mai hada Qur'an nan ai yayi maganganu ya abu ya ce kafin Shehu Ibrahim ya zo mutum yana da hujja bai sahibul faizati bai zo ba kaman kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne mutum ya ta hujja annabi ya zo ba zancen addini shikenan amma tunda sahibul faizati ya zo baka da hujja sai dai ka bi failana sai dai kuma ka bar dariƙa ba hujja ba wani abu ko da gangan suka faɗa abin haka yake kuma haka ne imanin mu yawwa tunda sahibul faizati ya zo to ko ka bi failan nan dai ko kuwa ka zama kai ka nuna shehu tijani a'a na fi ka kishin dariƙar na fi ka sanin waye ɗari amma na fi ka sanin ka kai baka san kanka ba ban yadda ba domin ai haka yanzu kuma kai da katumu radiyallahu ta'ala anhu to duk wanda wannan littafi ala jama'atin na gangarar da wannan littafi a bisa jama'a min ahali asari yan zamani na ana so mutum ko zai dinga kawo hujjoji da waɗansu mutane na wani zamani amma ya dinga kawa da 'yan zamaninsa ba ko na gauloli ba wanda 'yan zamaninsa wanda ya yadda da karatunsu wanda ya yadda da karatunsu kun ga yanzu ba ganin ido ba kaza kaza ba ga shi malam nazifi dan zamanin mu ne mukan kawo bayanansa ko mukan yadda da abubuwan karatukansa saboda ya bi inda muka bi radiyallahu ta'ala an ko da shauran jama'a duk gaba gida to ana so mutum yan zamaninsa ya kula da yan zamaninsa ba ya tafi wani zamani can ba ya kalli na ya karbi na can din ma amma kuma ya karbi na yan zamaninsa ma in ka duba mir'atul haqi za ka shi sani kafin ga ya faɗi wannan to na kai wa yan zamani na ahalil halli wal aqdi su ne ma'abota daure warwarewa da daurewa ma'ana su suke da shugabanci da wato da zartaccen hukunci a cikinmu musulmi muna musulmi da a cikinmu 'yan ɗariƙa waje habizatin na ƙadi wato masana ne da ɓoyayyen lamari na ilimi da komai sun shi ne jahabiza kuma an na ƙadi ma jinjinawa ma duk abin da ake nufi kenan sanin ɓoyayyen abu ma ba wai dan kawai fayafayan zahirin bayani irin wannan ba to sun haɗa wannan fi ilmai shari'atu wal haqiqati sun san boyayyin lamurmuna da nasarin a cikin ilimin shari'a da haƙiƙa. Fahum sadatul khalqi su ne shugabannin halitta wa qadatu rijali tariqati. fahu sadat sadatul khaliqati sune shugabannin halitta wa qadatu rijalit tariqati sune jagororin mazajen tariqa din nan manyan malamai ne jagororin tariqa din nan ne kuma dattijai ne wa'ansu ma duk kafin ma wa'annan almajiran shehu su zo su wa'ancan manya ne su wa'ansu sun mutuma wa'ansu sun yabi failas sun kuma tabbatar wa shehu shine sahibul fadatin wa'ansu dai ba su ga karkashin sa ba amma kuma sun tabbatar masa saboda girman su da suka ga suna da shi da girman kakannin su kuma su ne duk ake maga hatta fas din tana jinjina musu tana jin tsoron su dan maganganun su za ga ana ta yi su baba alawi su muhammadu sagiru tashiti su muhammadu hafazun wanda shi ya kawo ɗariƙa ma afirkan nan ma baƙar fata ma da larabawan duk gaba ɗaya da su dai duk gaba ɗaya duk ta hanyar su ne ɗariƙa ta yaɗu cikin afirkan nan ko ina har ta kai teku sudan har ta wuce ma duk gaba ɗaya duk waɗanda yanzu sudan gabaki ɗayanta sai di mauludu fal ne ya kai ɗariƙa gabaki ɗaya shi kuma almajirin shehu muhammad al-hafiz ne duk su ne dai duk gabaki daya to shehu umar rubutun da ya yaɗa mana ita anan almajirin nakil shi kuma almajirin mauludu fal gabaki daya muhammad abdulkarim nakil dan uwan babansa ko bafansa ne ko to almajirinsa ne shi kuma almajirin mauludu fal ne radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sai da ma sai da ya je maka ya haɗu da muhammad al-gali almajirin shehu dan to yanzu ya fi kusa sannan ya bar waccan sassala din da dukkan girmama ta sannan ya ɗau wannan sassala da ta fi kusa radiyallahu ta'ala anhu to wa'annan su wa'anda shehu yake faɗa nan su ne mazajen ɗariƙa kuma malaman musulunci ne zaka ji daga alƙali sai alƙali shi dama alƙali in ka ji shi dai in dai ba kuma irin yanzu da abin ya barkace ba ai ka san to malami ne dan su za ga duk galibin littafai da muke karanta ko ake sa a laburare ko a kaza za ga alƙalai ne suke yin su za ga an ce alkadi ya isa dai a shafan na alkadi ya yayi yawa to wa kullun dukkan su walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah asna alayhi kairan sun yi kirari da alkhairi ga wannan littafi wa kataba lahu taqridan suka rubuta wato yaban abubuwan da suke cikin littafin fa ahbabtu sai na so an ulhiqa huna sada wato in riskar anan ta ƙari zan wannan yaban littafin da suka yi wa shahadatin da shaidar da suka yi wa wannan littafi liya alamal munsifu dan mai adalci wanda yake tafiya tsakatsaki shi ba makiyi bane can shi ba makiyi bane shi kuma ba wanda shi ya riga shi bai ruwan ma da wannan kowace magana aka kwaso aka gaya masa saboda imaninsa ya yadda a'a mai tafiya a nisfu munsifu daga nisfu ne daga rabi ne mai tafiya a tsakatsaki wanda an ce wai ka zarce ka tafi wajen imanin ba so ake ka yi imani irin na sahabban manzon Allah din ha a ce ma wawa a numinu kama amana sufaha yanzu na ma yi imani irin wanda waɗannan wawaye suka yi imani kawai da mutum ya gaya musu abu kawai ya su tafi ba tsayawa a wani zubin garin cewa sai ka auna sai ka yi kaza din sai mutum ya je barin imani kaza kaza to ya bi hanyar sahabban nan dai a numinu kama amana sufaha sai ya huta to sai dai shi kuma malami mai rubuce-rubuce to saboda da shauran jama'a da kaza to shi kuma yana can da zuciyansa to kuma alƙalamin sa ya tsaya tsaka-tsaki ba laifi ko to alwaqif wanda ya tsaya ala hadal kitabi abu sa wannan littafi anni laysa li fi hadal kitabi ba ni da komai cikin wannan littafi illa mujarradul jam'i sai hadawa kawai maganganun malamai na hada to fa hajimu shirya ce irin wannan maganganun malamai da shehu ibrahim ya hada a cikin kashifin ilbasi mamakin su ya isa kuma ba shi ne abin mamakin ba a ce wai a kwana tara aka yi wannan haɗin littafi hajjoji ya yi maganganu mai yawa akan kashifin ilba don haka za a ga dillin littafansa sai ka ga kashifin ilba in ka kwashe maganganun kashifin ilba ragowar littafin yan kaɗan ne abinda ba kashifin ilba ba to fal kalamu fihi magana a cikin kashifin ilbas sunan kalamul ulama'i maganan malamai ce wal mazhabul ladhi buniya alayhi mazhabar da aka kafa wannan littafi akan ta mazhabul asfiyai matafiyar tsarkakan bayi ce su bayi akan sufanci aka yi shi wallahu yaqulul haqq Allah yana faɗar gaskiya wa huwa yahdithu shi yake shiryawa zuwa hanya madaidaiciya qala al allamatu malami mai yawan sani al mubarrizu wanda ya tsere al muharriru nasir wanda ya reraye nasi ya fitar da mai- ya san mai kyansa akan wanda ba mai kyansa ba ya san wanda ya fi rinjaye akan wanda ba ya fi rinjaye ba almumayyazu wanda ya iya yawa can wanda ya san kyakkyawan abu muharrir kenan ko ya iya fitar da shi ya san wanda ba shi ba ya bar shi to nan kuma almumayyizu shi ma dai wanda ya iya bambance mai kyau a cikin magana da wanda ba ta da kyau da wacce ta fi fifiko da wacce kuma aka firin jayanta duk kusan kamar ɗaya ne jami'u ashtatul ulumi wanda ya tattara daban-daban na ilimi wal ma'arifi da sannan Allah Addamigu wanda ya ɓata a baɗila ƙarerayin kurafaci maganganun da ba su da asali ai ta shato maganganu da ba su da ato duk ya ɓata wannan a'a in dai za a kawo magana sai a kawo magana mai asali min kulle karifin na daga dukkan mai cin kaka ko damuna hmm? Muhammadu Abdulrahman ibn Saliki shine Muhammad dan Abdulrahman dan Saliki ibn Babal Alawi mai mulyatul muridi dan Babal Alawi rafi Allah ya da shi yake cewa حدث حديثك عن أبي العباس وكشف لنا عن كاشف الإلباس وأدر علينا من علومك أكؤسا ينفينا ما في النفس من أرجاس وافتح لنا باب الوصول وبالذي منه يوافيك المهيمن واسي ما إن رعى عبد حقوق إلهه إلا وقلده حقوق الناس فلا أنت من قوم هم القوم الأولى بني الأولى بهم على أساسي ومن الذين علومهم جلت عن الأوراق والأقلام والأنفاس وكفاك أن الله ألبسك التقى ولباس تقوى الله خير لباس ما في رضاك إمام هدي يعتدي بك في الطريق إلى الهدى من باس إنا نراك وأنت صاحب فيضها جددت من آثارها الأدراس ما كاب من يهوى إليك به الهوى مستشفق مستنشقا من أرض ذاك الآسي إن كان ذا جهل فإنك عالم أو كان ذا داء فإنك آسي لم يبق من مدن البلاد مدينة إلا ومنك بها صنان براسي أصل الأحاديث الرباط وأما صلاة حدث وحدث عن شمائل فاسي فالله بارك في غباب السودة الثاني وفي جبل العلوم الراس الشيخ إبراهيم خير مؤمل لقضاء هاج المصطفى ملاسي في صدره كشف الحجاب وقد نرى في راحتيه جنازة الإفلاس غوث جياس مرشد مستشعر هدي النبي محاسب الأنفاس ينهى ويأمر حزبة لا يقتني غير الثناء موتر الجلاس متبوئ بذرى الكمال منازلا نال الجليس بها بديع جناسي لم تلفه الأيام إلا ذاكرا حكما لناس أو مذكر ناس يا فوز قوم قلدوه فإنهم مستمسكون بأوسك الأمراس تقفوه في السنن القويم أئمة يسقيهم من سره بالكوش فهداهم للحق أقوم مهيئ وألان منهم كل قلب قاسي وطوى المفاوز عنهم حتى انتهوا لأولى مقام في المعارف شاسي فبدوا مقاديس الظلام وإنه في الشمس ما يغني عن المقباس صلى الإله على الذين آلت به شرفا على شرف بنو إلياس حديث حديثك زن تدمو هيرك أن أبي عباس يا من شيخ تجاني شيخ يا من شيخ تجاني وكشف لنا يا يمن أن كاشف الإلباس game yaye wato rufi din nan ko rikici din nan ko wato kwanto din nan wa ajir alaina ka kewaya mana min ulumika daga ilmanka a kusan kofuna na ataya na shan sirrinka yamfina mafin nafsu da za su kore mana abin da yake cikin zuciyarmu min arjasi daga wasuwasin shedan kofunan ka ne kadai za su iya kore mana wasuwasin shedan a zuciyarmu mun gode Allah da shehu yace mu mun sha da manyan kofuna mutan Kano amma kuma mu shiga duk Nigeria duk mun sha da manyan ko wannan baiti fa sirri ne fa in mutum ya san me ake nufi a ce ka ji dai su waɗannan manyan ɗariƙa ga baki ɗaya sun ce wannan kofuna na shehu shi kaɗai ne yake iya kore shedan to shehu ya ce ya shayar da kai da babban kofi kai ka gode Allah waftala na babal wusulu buɗe mana kofar saduwa da Allah وبالذي منه يواسيك المهيمن واسي da wannan da Ubangijinka ya ajiye ka kai likita ne, ka dinga wa mutane tiyata wasin ayasin ɗabibin likita ne kai, to imana tiyata a cikin zuciyarmu, buɗe mana ka sada mu da Allah. Ma in ra'a abdun bawa bai kiyaye kiwata hukuka ilahi hakokin ubangijinsa ba bawa bai kiyaye hakokin ubangijinsa ba illa wa kallata hu hukukun na sai Allah kuma ya rataya masa hakokin mutane in Allah ya ga alama ka shiru shi da kansa zai ba izini to wallahi kama bayi hannun bayina ba ni na shigar da su ta ba dama kama hannun bayina da yawa akwai wanda ba shi da ijaza ma amma yana da ta Allah amma dai an fi son ta zahiri dan ka kowa kuma ya je ce yana da ta Allah din ya kama ya tawai ya ta wannan. Fala'anta min ƙaumi, shehu, na rantse da Allah kai kana daga cikin mutanen da humul ƙaumul ula su ne mutane waɗannan da buniyar ula bihimu, da su aka kafa ɗaukaka ma ala asafi abu safandishan. Da abu safandishan. Wa min allazina ulumun kana daga cikin waɗanda ilimin su jallar tafi ƙarfi ta girmama anil auraki a ce wai takarda ta iya ɗaukan ilimin su. A sa dai ɗan yi kaki. Shehu Rabdala ya ce duk wannan abu da na fitar. kamar mutum ne ya danki gari garin ya dinga dan burtsowa ta hannunsa wa'annan duk burtsowa suke ta tafin hannunsa amma wa'an wancan abin yana damke sai an tashi kabarin za a sani duk gaba da buniyar yawa ta fi karfin auraku takaddu ce sun tattare wal aqlami ta fi karfin alkalamai su ce sun zo da wa'annan ilimai wal anfasu da numfarfashin kama waka ka ya ishe ka anna Allah ubangiji albasaka tuka ya tsaura ma riga tsoron Allah shehu wa libasu taqa wallahi ka san ku riga tsoron Allah khairu libasi ita ce mafificin riga can aya yake faɗa menene ya ayyuhan nasu warishan wa libasu taqawa yawa mun saka muku da yuwari sau'atikum kayan da zai rufe tsiraicinku ko talaka yana da wannan warishan da kayan ado kuma sannan wali ba sa takawa sannan da kaya da tsoron Allah shi ake nufin wannan zani tsoron Allah ake nufi to Allah ya sa ma wannan kaya shehu radiyallahu anka wa kafaka ya ishe yawa ma fi rizaka imamu hadir ba wani shugaban shiriya da ya shiga cikin yaddarka ya zama almajirinka ya hata dibika da yake shiriya da kai fi ɗariƙa akan hanyar ɗariƙa ilal guda zuwa shirya min bashi ba za a ga wani laifi a wajensa ba duk almajirin da ya ce in dai da gaske almajirin ka ne to wallahi ƙaryar ko makiyinsa ya ce ga laifi ya kama shi da shi to amma kuma ba annabi ba ne zai iya kuskure wani zuwan kaza kaza amma dai galibin lokacinsa in dai koyi da shehu ibrahim da yake wallahi za ka gan shi lafiya kalau wal adu ya karrizu shehu ya ce makiyin ne ma zai dinga yabansa duk gabaki daya yau inna naraka mu muna ganin ka wa anta sahibu faida kai ne ma abocin failan nan ta dariƙa jaddatta min asari hal adrasi kai ka zo ka sabunta diddigaggiyan ginin dariƙa gabaki daya ba dan kai wada shikenan ma duk ta gama an gama da ita duk gaba daya sauran ɗariƙu ma duk daga Allah ne duk gabaki daya duk kuma hannun nubuwa din da ya bayar ko har yanzu ina suke duk sun zama sai dai faɗa da san abubuwa tun ma ba dan Allah ya kiyaye mu da faila ba shehu tijanin ya daga girman sa wajen Allah Allah ya ba shi faila din ta dumu wata kama duhurin dawilati wa fi akhir zamani sa tatiri faidati eh to ba dan ta zo da faila ba ai ma da yanzu duk abin ya kare duk gabaki da ma saba manya hawa ilaika bihil hawa duk wanda soyayyarka duk wanda ma saba bai tabe ba manya hawa ilaika biyil hawa wanda soyayya take kaɗo shi wajenka duk wanda soyayya ta kaɗo ma shi to wannan bai taɓe ba ya ji daɗi Allah ka samu na ciki mustanshikan wanda ya zo ya shaki min arfi daga ƙanshin nan na zakal asi wannan furan ƙanshin ya zo ya shaki ƙanshinka ma'ana ya yi ma'arifa ya tarbiya kuma ya bai shirya shehu in kana sa halin in jahili ne fa innaka alim to kai malami ne ya samu malami au kana zada'un ko mai cuta ne fa innaka asi a samu likita kai likita ne lan yabqa min mudinil biladi to yau ba wani gari a cikin garuruwa madinatun ba wata wato birni illa wa minka bi hasana ni bira sai akwai hasken ka a ciki sai akwai hasken fitilar ka a ciki radiyallahu anhu wai fa wannan fa shehu duk bai shiga shekara talatin da uku ake faɗa wannan ba don wannan an yi shi 1931 aka yi kashifin ilba to faila ta sauka 1929 da saukar faila da yin wannan littafi shekara biyu kawai to shi kuma shekararsa yana ɗan shekara 1920 1929 in ka haɗa da hijirarsa to yana ɗan shekara talatin da ɗaya kenan in ka haɗa da biyun nan yana ɗan shekara talatin da hudu kenan duk ba a ce talatin da hudu suke faɗa haka ina da uku ina waɗannan bayin Allah sun zo sun ga shehu a shekara sa ko da Allah ya musu kashafi sun hajji shi yake cewa da me wannan Qur'ani wanda ya tara mana yake cewa Allah ya wasa ya bi kashafi tarjama kashi da ba za a ga sai ya bi kamar ya haɗe da rayuwar shehu amma wannan iya zancen lokacin kashmir da shehu sai ya faɗa kawai ina kuma lokacin shehu ga shekara saba'in da bakwai din nan an yi duk abin da suka faɗa Allah ya tabbatar radiyallahu anhu to ba wani gari sai akwai hasken fitilaka a wannan gari eh to asnit ahadisar riba'i wato dangana mana hadisan nan na yakin zuciya na tsare fagen faman zuciya hadisan nan da aka rawaito a cikin abubuwa na sufanci ga su duk ka zo mana da su masu sanadi ingantacce yawa da yake yayi maganar ribaɗi to in riba ta maroko ce jinashin kawai suna ko to ai kuma sai fa asid hadisan ribaɗi wa an sala da kuma wato hadisan nan da suke hakurkurtan mana da zuciya wanda manzo Allah ya faɗa dan ya hakurkurtar da zuciyan al'ummarsa suluwan lihizbihi ko hadis zantar da mu wahadis kai zantar da mu an shama'il fasi ga ɗabi'un fas yana nufin mazaunin fasin shehu tijani gaya mana ɗabi'o'in shehu tijani Allahu baraka fi ubadi sudan Allah ya yi albarka ya yi amma ya albarka a cikin wato kumfar wato ɗaukaka taka a tsami mai yawan ruwa tekun ɗaukakan nan taka mai tashin kumfa a tsami mai ruwa da yawa wa fi jabalul ulumi da dutsen nan na ilimi naka arrafi kafafe a sheku ibrahim sheku ibrahim khairu mu'ammali shine fiyayyen wajen kauna liqaba'i haji da biyan buƙatar duk mai buƙata almustahami wato mai kula da jama'a da biyan buƙatarsu al'afi likita fi sadrihi a kirjin shehu ibrahim kashful hijabi akwai yayin hijabi wa kannara mun kasance muna gani fi rahatayya a tafin hannunsa kuma gina zawil aflasi wadatar wato wa'inda suka tozarta da suna da abin kuma abin ya kare to da sun zo zan shehu ibrahim radiyallahu yanzu sai su kuma dawo cikin arzikin su in wanda ya zo neman lahira suka ce sai ya samu lahira wanda ya zo neman duniyar ma ga duniyar nan sai ya samu gausun mai taimako giyasun abin taimakon shine kuma abin taimakon ga baki ɗaya murshidun mai shiryawa mustashi'irun alamarsa alamar da yake kira da ita hadiyan nabi shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhasibul anfasi shehu ibrahim mai hisabin numfashinsa ne kowanne numfashinsa bai yadda ya fito ya fita ba sai ya hisabin kansa radiyallahu ta'ala an muraqaba go yanha yana horo yana hani waya amur yana horo hisbatan dan zatin Allah ya tanimud da karan ajruhu indallahi ya ajiye ladan sa wajen Allah ba dan a yabe shi ko a biya shi ko kaza ko kaza kaza ba la ya fitani shehu ibrahim bai tara bai tarawa gairar sana'i sai dai kirari daga bayin Allah daga halaran Allah muwakiru jillasi shi yake cika mazauna da shi da ilimi da ma'arifa da son Allah da abu sai ya cika su mutabawwi'un shine ne shiryawa ya saukar da almajiransa bizural kamal farfajiyan nan ta cika manazilan gidaddaji nalal jalisu biha duk wanda ya zauna a gidaddajin nan da ya shirya ta ga madinansa nan dai ko biha badi a jinasi a wannan wajen da ya shirya din nan za ka ga kyawawan kalmomi masu kama ɗaya amma ma'anarsu ta bambanta to wannan kuma ilimin su na badi'i ya haka amma yana nufin za ka ga halitta yan adam ne duk gasu wa'in sun yi kama ɗaya amma ma'anonin su yaran su ya bambanta al'adun su sun bambanta kaza amma duk gasu sun tafi cikin Allah shehu wal qasdu muttahidun haqqan li rabbil hamd abin da yake nufi lan tulfihi ba za ka taba ganin shehu Ibrahim kalsiye shi ba al ayyamu mutukan kwanaki illa zakira sai yana mai ambatan hikaman ilimi wata hikimo sai kaga yana karantar da mutane hikimomi da za su hada su da Allah linasu ga mutane au muzakkira nasu ko mai yiwa wa'azi ga mutane ko mai tafakuri ko mai zik da da ganshi ha kawai lafiya kalau a zaune ba ya fauza qaumi ya rambanta mutanen da kalla duhu suka wato suke kwaikwayansa cikin aikinsa suka rataya da shi urban wa ujuman fil mashariki wal magharibi kalladuhu li nurihil barraki yawa to ya ya ya rambanta mutanen da suke kwaikwayon Shehu Ibrahim cikin duk aikinsa suka zama nasa mukallaji ko fa innahum su wa'annan mutane mustamsikuna bi awsakil amrasi a ce sun yi riko da igiya mai kwari al'amrasu mai tsananin kwari sun yi riko da ita taqafuhu fi sunanil qawim dan suna bin sa ne a cikin sunnoni masu ƙarfi na manzon Allah bai yadda da abu suna yaban suna cewa Shehu Ibrahim haqqaqa shari'atahu wa sharra'a haqiqatahu Shehu Ibrahim ya tarbiyantar da shari'arsa sai da ya sa shari'arsa a ɗaki sai tarbiya tarbiyarsa kuma sai da ya shari'antar da ita subhanallah ya tarbiyantar da shari'arsa ya haƙiƙantar da shari'arsa radiyallahu anhu a'immatu shugabanni ne suke bin su a cikin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yusqihimu za ga yana shayar da su min sirrihi daga sirrin sa bil kasi da gidauniyoyi kofuna fahadahum lil haqi sai ya shirye su zuwa gaskiya a qawama mahayim mafi daidaitan hanya wal wa alana minhum kullu qalbin qasi ya tausasa duk wata ke kasashiyar zuciyarsu sai sai kaga ta yi taushi duk wanda ya zo wajen shehu ibrahim duk ya kasashen zuciyarsa ya ga ta yi taushi yanzu yanzu ga yana kuka yana abubuwa duk laraba da kuma bai bayi ma duk suna da wannan hira za ka ga mutum kafin ya zo wajen shehu ibrahim radiyallahu anhu mai ji da karfi ne da kwanji da wane ne amma da ya zo shi sai ya zama bawan Allah kuma za ka ga mai ji da kansa ne abubuwa da mutum zai ji labarai ga sunan to wa'annan wa'anda suka gani ne a gaban su waɗa wal mafawiza ya nannaɗe musu dajijjika an humu gabarinsu hattan ta hau har dai suka tike li'ula maqamin zuwa ɗaukakan muƙami fil ma'arif cikin sanin Allah shasin ba'idu mai nisa inda suka kai almajiran nan nasu a cikin sa kai abin wajen mai nisa ne muka bada fabadau sai almajiran nan nasu suka zamanto maqadisar zalali su ne sanan duhu su ne tocilolin fitilin cikin duhu wa'anda suka ɗosana daga Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wa innahu amma maganar in aka ce fi shamsu ga rana ma yuguni an ibas me zai wadatar da kai tocila tun da ga ranar ga wanda suka ɗosana din radiyallahu ta'ala anhu sai dai kuma ba baka gano ranar ba to a shi kenan taurari ma dakatu shamsiya ma wannan technology da ake yi na solar system ai ya ishe ga ko shi kenan sallal ilahu Ubangiji ya salati alallazi abu sawannan da nalar bihi sharafan ta samu ɗaukaka da shi ala sharafin akan ɗaukaka banu Iliyasi Qurayshawa suka ɗaukaka da shi Iliyasu dan mujrika to Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala alihi wa sahbihi ila sadiqil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin